اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تحسن النساء وهو رضي الله عنه شيشه يبدل تفتت ريشي ولد أعي بيشي يوم الخميس رانا الخميس بعد العصر bayan sallar da asar yayin fagariba idan tusafi rajabin alfar lokacin da rajab ya yi rabi shi ne sha biyar da watan rajab sanata alfin wata nasu mai yaci da wani shi hijira na dubu da dari uku da ishirin wa tarihu ladatihi tarihin aiko shehu shi ne da lissafa wule da sahibin faidati وهو أهل عصره فديسته أهل ma'abucin faila kuɗin zamanin shi yana shugaba bai su gane da alifin aha da shafi alif na ƙarshe da is an haife shi da ɗaibata a ɗaiba wahiyar ƙaryatun ita ɗaiba a gari ne ba na hawa da rage lamar wanda mahaifin shehu shi ne shehu abdullahi ya gina wannan garin wai ka fi ka fi fadliha ya ishe ka cikin bayanin darajar ɗaiwa wata haƙƙo bismiha da tabbatar sunanta kaunuwa zama wata maskaɗa da rasa hada imam wurin haihuwa na wannan shugaba alhali shi ne sai shehu ibrahim da ya allah da sha'anin azimin jami'a mabucin sha'ani mai girma maɗaukaki wanda sha'a ya faru shine ya tashi fi hijirwa lidihi a cikin renon mahaifi ne radiyar labarin ya tashi ya girma za a fafin wadiyana mabucin kamun kai da cikakken addini ya inganta fi cewa tun bai balaga ba ba shan azumi ashe wa abdullahi ya ce mishi kai azumi bai waje ba gare ka ba ya za ka wanda kanka ya ta azumi kullum kullum ka rika ajiyewa kana huta sai ce baba an ga man yaron da bai balaga ba in ya addini uwayen adda lada ko ya ce haka take to bari in ta yi kana samun lada kai da kusa in na kasa bari zane amma su bari in ta yi ka ta samun lada ka ga saba da addini wata ƙarin da tsoron Allah wa muru'a da mutunci wanda a mutunci shi ne kiyaye halin bakarin akhlaq duk abin da za a ce a sha to shi ba ya yi da tun yana yaro har ya girma wasu yanatin da kuma kamun kai wa adabin da ladabi tsakanin shi da ruwa da cinshi tsakanin shi da mahaifa da tsakanin shi da shugabanni tsakanin shi da kowa da kowa adam shi ne ba kowa ake shi na girmamawa da mutuntawa wawara'in da tsantseni waƙara alayhi ƙura'ani ya karanta ƙura'ani ga mahaifi ne hatta hata zama har ya haɗa shi ƙura'ani ya fi zanen jayidan har da cewa kyakkyawa birwa ya tuwashi da riwayar shi an nafi ma ita wannan riwayar shi kusan dukkan gidajen ilimi a afirka to da ita ake rubu zamani ya zo riwayar hafs ta kwace ita riwayar hafs inda ka san larabci kana iya karatun kur'ani da hafs amma warash sai an da karta don ka muna ba da shawarar cewa a ingantattarwa wasu ina karfafa ta da sashen munahata saboda ita sai an koya na ce ta koyi da kuma dukkan na afirka gidajen ilimi da da yawa wasu suke karatun ƙorani ba da hafsu ba an nafiyin da da imamu nafi ya kyauta ta haddanin ya fi an yana ɗan ƙaramin yaro وقد ظهرت منه النجابة في سجره zafuwa da ɗaukaka da tsere matsara ya bayyana gare tun yana cikin kuruciya ce aka ce ɗan duban da zai zama masaki don wurin nashi ne ba ya daidai da saura in ji mai adadin hausa yaron da zai zama babba to yana ƙarami za a ga ya hita daban da sauran yara ya girma sai a ce dama mu ne mai zaton haka don ganin tashi sun mashan bara sannan ya zazzage an sa'idin jidi daga ga damcen kokari wal ijtihadi da kokari dai yi ta hasilin ulum cikin tabbatar da ilimomi arrasimiyya waɗanda da aka rubutawa yana cewa ana cewa shi ɗan baiwa ne ya ce ya yadda shi ɗan baiwa ne amma dai ya wahala da kowa ka wahala ke da kowa ka wahala wurin neman ilimi da haka in ka ji tarihin neman ilimin shehu da dagewa ta wanda sai da aka sai ya haddace buhari kuma a saudiya ya faɗi wata kalma sai wani balarabe ya mashi musu ba haka take ba ce a sai ya jiro ta ga cika kamusu ba ce ko da yake dai an daɗe rubuna da hadda kamus kamusul muhim kusan shi kamus shi ya kai kowa za ka kirkira magana in dai sun haɗu da ka buɗa kana ganin to ga manatin da ya ce ko da yake ne na daɗe da hadda kamu amma dai ga da ya kawo shi ne kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da ya rabe ya sake da yana kallon shi da jiyar lauta da za ka akwai zamana amma dai a dagi a yi karatu a dagi a yi karatu sai zamana ta bayyana an ce wani ya ba da maganin karatu ya ce to a wani sai zai tahiya da zai tahiya ɗalibai suka dokan mai tanar da da manyan manyan riguna da rawani ƙato babban malami ga zahiri sai da aka ta daji sai ya gwada musu wata ƙaya haka ya ce mi suna wanda ya ce yau ga haki an ka ce da yi ya ce to da yi akan iya da yi akan iya shi karatu sai kayi haka addini sai kayi cewa wai an haife ka kaza eh lalle yana tasiri amma dai sai kayi gadon harkar mu ko shewa tuka cewa mu lamarin mu ya gama shewa abdullahi ci mu lamarin mu ya shi ko da gado sai kayi bida sai kayi da haka nan ku dage ku yi karatu shi gaskiya akwai zamana amma dai a yi karatu ya zage damtse wurin yin karatu da ƙoƙari cikin tabbatar da ilimomi a rasimiyya na rubuce walmaku min hawa walmaku almaku na wanda aka waɗi walmaku da wanda ake fahimta ba faɗi ya kai wani karatu bai waɗuwa sai dai asalla sa maka haske cikin zuciyarka ka fahimci abin da ba a gaya maka ba a tastafa da hayya fa'idattu wa a fade fa'idattar wa balaga fi halmuna wal murad ya kai cimma burin shi da abin da aka min cikin tabbatar da ilimi wanda aka faɗi da wanda Allah ka ba da hasken fahimta a zuciya wata bahar fiha ya zama gulbi cikin ilimi almantu wal mafhum wata fannana ya yi fannantu bi jami'i fududa ga dukkan fannonin ilimi shi kowane fanni ya kama bayani sai kai tsammanin shi kaɗai ya kware gare shi kowane fanni ya kama za ka yi tsammanin shi ne wanda ya kwarewa cikin shi ha'izan kasbar saba yana mai samun karar rigi fi a ƙaramin wadda cikin mafi kusancin lokaci wa kamo Allah rahmatan lil ibad ta ji wanda zai kirarin cewa duk bayan ƙasa Allah ba wanda ya san ƙur'ani kamar shi da sunna alai Muhammad ka san ya isa duk bayan ƙasa Allah kuma ji shi yawon da shehu kai kuma yadda wurin sarakuna yake da malamai da haka inda ba haka ba ne da an kunyata shi da haka Allah ba mu albarkashi wa qamu Allah ya tsaye da shi rahmatan lil ibad rahama ga bayan Allah wa naf'al bi kulli hadirin wa bad ya zama mai amfani ga dukkan mutumin birni da ma mutumin kauye to na yi karatu wata wallata alimahu walidul mas'ul mahaifi ne abu ambato shehu abdullahi shi ya ji binci karantar da shi da kai ne dole kadarin rasi shehu abdullahi ma'abucin tsayuwa shi da ma'abucin kawa kafaffa cikin ilimi shi ma ba dama ne wasitil bashir ma'abucin ambato mabayyani ko ina san su an san shehu abdullahi wajen ilimi da wajen addini hatta talaka minhu shi ya doga karanta da shafiyar ya karbi da gare shi bi hamdulillah har ya karbi fara'idar fawa'i ɗaiɗaikun fa'idoji wanda ba a cika samu ba sai ga ɗaiɗaikun mutane wasu latin asirari wal askari wal awa'id da kyaututtukan na shi ne abubuwa masu tsada na asirrai da askaru da abubuwan da umarninsu yakan je ya dawo ga wanda yake da su ثم فتح الله عليه سنة الله يمشي فتحي فتحا تاما فتحي تككي وتولد بيد جيه وأعطاه علوما وحبية لدنيا الله باش إلمومي wanda aka samu daga kyauta Allah ilimi da dunni wanda Allah ka baka wa Allah lahu min ladun na'ima wannan ba ga malami ya kai ba sai dai ka samu daga Allah babu wani shamaki haka kuma kana cewa sai da Allah ya sa daga kaza banda Allah ya sa ka kai ma kana samu wahayi daga Allah ba wai dan ka zama annabi na ci mutum samu ilimi da dunni ba kai ma kana samu ilimi da dunni ji Allah da ya sa da yi kaza Allah da ya sanar da ni kaza Allah da ya sa ni gane kaza nan kaza ne hatta ta dalla amina har ya koshi ya cika a karkarin shi da ilimi na ladunni walam ya ƙara'aha ala ahadi su wannan ilimi ladunni wanda ya ƙoshi ya cika ya tumbatsa da shi bai koye shi karance shi ga kowa ba bal allamahu iya hallabi wa bi kulli shay'in alim bi ilhamin rabbani ba haka wal bari wanda yake masanin komi da komi to shi ya sanar da shi ilmomin nan bi ilhamin da ilhami rabbani na ubangiji subhanahu wataala walam yazal shi'u bi gushi ba mushtagilan yana mai shagatuwa bil ifada da fa'idan tawawul istifada da ƙarin amfani hatta kasar inda hurragi an ba su kwaɗayin ilimi da shirya suka yi yawa wurin shi wanta fa'a bi madrasatihil muta'allimuna masu neman ilimi suka amfana da makarantar shi wata kharraja ala yadi ulama malamai fudala mafifita amiluna masu aikin ilimi wata kharraja suka fita shine suka kware ala yadayhi ga hannuwan shi wa qasil da zalika ahlu dirayat wal irfan ma'abota sani na ilimi da sanin Allah sun shide shi da wannan so da suka ce in jahilai suka ce sun sheda kai malami ne shaidar banza ce kai abin da a shaida malamai su shaidi kai malami ne to shi a taka tabbata ba amma dan jare sun ke yi kusurce maka malam to na aikin malam sun ka sani wanda yana magana ka waɗanda aka naɗawa da gangan malaman zamu to malamai ma'abota ilimi da ma'arifa sun shaidi shehu ya tabbata ya san ilimi ko mai addini ne kuma ya san ma'arifa fa'adar barakatu ala jami'il ikhwan da sai albarkashi ta koma ta gaba dukkan yan uwa wa ala rutubatu ala sa'il al daraja ta ta daukaka ya burbuci dukkan tsararrake shi wa katala kan dariƙa tijaniyata shehu ya karɓi dariƙa tijaniya an faridi dahari daga makaɗaicin daraja a zamanin shi wato wanda zamanin shi babu kamar shi wa hujjati ali asali hujjan mutanen zamanin shi wa zamzami auralihi wa asrarihi zamzam din wuriddan zamani da asirin zamani kasan cikin ruwa dan aka ce zamzam ai kausara kawai an gaban shi ko kuma a hasali ma an ce rijiya ce daga riyocin aljanna shi ruwan zansa isa ji duk duniya da aka farfar shi amma ba ka da an ya san rijiya ko bai kare da za ka samu sa a buɗe can inda rije take za ka yi mamaki injinan da ka tsotso ruwa ya kayan mamaki da ana bari a shekaru su sun dace wa sai ta ƙofar da sun ke wa majmai anwari yi matattarar haskaken zamani wa azkari yi matattarar zikirorin zamani shekhi shekhi shi wa walidi yi mahaifin shi al'alimi masani al'allamata mai yawan sai wani kuduwace abun koyi addarrakati mai yawan riska na abin da ake so a riska alfahamati mai yawan fahimta da abin da ake so a fahimta wane ne wanda ce halifati shekhu tijjani bila raini halifar shehu tijjani ba ma wanda yake ba ku kwanto a cikin zaman shi halifar shehu tijjani bila lawa ta'ala wa hamil rayat dariqati fi biladil gulf wanda ya ɗauke da tutar da ne kan shehu ta dukkan ƙasar yammacin duniya wane ne shi ala shi saurara ka ji a faɗa maka shi ta ce ya ce wa huwa shehu shi ne shehu al'imam shugaba wa a hadul auliya da ala ɗaya daga cikin waliyyai maɗaukaka cikin waliyyai aljami bai da shari'ati wal haƙiƙa wanda ya haɗa hancin shari'a da hakika ya mallake su fasara bi za khirrita dalika ya zama jaturban dalika saboda wannan hada su da yi wai wane ne ya ce alhaji abdullahi ibn sayyid muhammad shi ne mahaifin shehu radiyallahu anhu alhaji abdullahi ibn sayyid muhammad la ya zalu rabbuhu karimu raqihi lil muqabil ahmad ubangiji shi kaɗai ya gushe ko ba zai gushe ba yana ci da shi gaba yana hawa hawa da shi zuwa ga mukamin na wanda yake abin yabo da godiya sun ba da zalika sannan ba wannan ta kallon su kamila rai ne cikakka al'adiyya wadda yake ba ta yadda da kaskarci ko mugun abu ko kankana abu ta almukamin na da tsatsa almardiya yardadda ta kattai bege wani hadar himmatu himma ce al'aliyya madaukakiya allati lauta wacce har ilin jibalin rasiya ce daga katfil ili himma ce madaukakiya wadda yake da ta fuskanta zuwa ga duwatsu kafaffi da sun daddake nan take to sai himma ce ta ɗaukaka kuma ta zabura ila ijira ismar da zuwa ga sun kai 'ya'yan itacen nan alhaƙaliya na haƙiƙa wal azwaq da azwaq al-malakutiyya wal asara da asarai al-jabarutiyya hatta balaga fiha wa balaga har ya kai ma'isar da yake la maqma li ahadin fihi ba madan mananta ga wani mutum guda cikin riska inda shehu ya riska libudihi la ba'dahu libu'udihi saboda nisa inda ya kai lamin qablihi wala min ba'di kahin shi ba a samu wanda zai kwadan ma ya kai ba ba ya ji kamshin shi balle ya kwadan ya ji aka gura cewa ba ya ji kamshin shi balle ya kwadan ya ji lamin qablihi ba wani wanda ya zo kahin shi ba wala min ba'di ko bayan shi kana cewa laman qablahu wala min ba'dahu wanda a gaba dai bai yi kwaɗancin ma abin da ya samu ba haka wanda a baya wani lahi da rulƙa'il da na faɗaɓin musasalin lalif wal'allama shari da khidif bukugan mai faɗa wanda yake mai maganan nan abin kyautatawa mai daɗin ji da fahimta mai yawan sani a sha'ir mawaƙa da khidif mai fasaha da balaga da ƙwarewa wa huwa munak a tandai ya faɗa ni nuniya ce cikin kasidatin nuniya ma da habiha hada shai yana yabon wannan shehu da ita da zai lawa ya ce kutubu tijani ya ce shahiru wa tajuha wa imamuha wa junubuhu tijanuha zurru tubatu da kuliyar da titan haƙo an al'arifu na walau saba irfanuwa wa bihi shari'atu qad tamakkana situha وبه الحقيقة تكسر بنيانها كلتاهما لولاه أفقر رسمها بين الوراء وتدكدكت أركانها shehu tijjani ƙudurin tijjaniya shi ne ƙudurin tijjaniya a shahiru wanda yake mabayyani wata juha wanda yake shi ne kambenta shi shehu tijjani ko shehu abdullahi shehu abdullahi ya kai shehu ibrahim ko gaba ɗaya wa imamu ha shugabanta wa jududuhu kakannin shi tijaruha su ne kambenta zurrutubatul uliya ma abocin martaba madaukakiya allati wanda take al'arifuna masana Allah tana haɗu ana tana sadaya daga barin cin mata walau sama irfara ko da sanin ta ga Allah ya ɗaukaka ya kai kamar ko kaka ba za su kai ga daraja ta ba wabihi albarka ta ne a shari'a ita shari'a musulunci shi tuha ɗaukaka ta da amanta ta makana ya tabbata ba dan shi ba da shari'a ba a santa ba da ba ɗaukaka ba wabihi albarka shine alhaƙiƙatu ilimin haƙiƙa bunyanu ha ginin ta ƙadisa ma ya ɗaukaka ba dan shi ba da ilimin haƙiƙa to ba inda za shi kiltahuma kowace ɗaya shari'a da haƙiƙa laula ba dan shehu ba da rasmuha alamata a kafara ya koma faƙo ya yayi babu komi wurin bayyana da wara tsakanin talibai wata daka daka kama da ginshikanta da bangayen da duk sun daddake sun koma babu su alhamdulillah
salatul fatiha
Allah ya